Bismillah, Studio Alhuda wa Nur da ƙwar ke gabatar muku da darasin littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Al-Ihsan mai gabatarwa Ismail Adam.
Darasi na ashirin da biyu.
وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيب قلوبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan lokaci yan uwa masu albarka muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya kawo mu wannan lokaci domin ci gaba daga inda muka tsaya a karatunmu na littafin umdatul ahkam min kalami khairul anam insha Allah za mu tashi a kitabul buyu haka ne ko نعم littaf kitab na bakwai daga cikin kutub da suke a cikin littafin umdatul hakam ya ce kitabul buyuwa a nan zai bayani akan abin da ya shafi albuyuwa lafazin albuyuwa jam'i ne na kalmar albayu an gane ku? an yi jam'inta ne saboda mulahazan ikhtilaf na yanayin albayu albayu shine siye da siyarwa na fata an gane siye da siyarwa a harshen larabci an ce maka albayu shine karɓi wani abu ka ba da wani abu a shari'a shine mubadala da dukiya da nufin mallaka ka ba da kuɗinka a baka wani abu ko ka ba da kuɗi a baka kuɗi da nufin in ka karɓa ya zama mallakinka shi ma in ya karɓa ya zama mallakinsa na haka ba za ka ba wa mutum kuɗi ba ka karɓa abinsa kuma daga baya zo ya ce ka ba shi abin da nufin kasuwanci kuka yi ina fata an gane duk wanda ya karɓa abin ya zama mallakinsa kenan za a ce ɗan rigima ne wannan ai na siyar masa kuma daga baya ya zo ya ce in ba shi abinsa yawwa kasuwanci ya halatta addinin musulunci kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin suratul baqara aya ta 275 wa halallahu al-bai'a Allah ya halatta kasuwanci hadisi a sunna kuma annabi sallallahu yana cewa al-bai'ani bil khiyar malamai tafarraka wanda suke kasuwanci suna da zabi kun ga sai aka ce wanda suke kasuwanci to don haka asali shine halak ai kasuwanci illa kalar kasuwancin da kuma shari'a ta zo ta nassanta cewa ya haramta ko ta haramta wannan shine za a nisanta amma asali a cikin kasuwanci shine halas ne ina fata an gane saboda maslaha ta al'umma hadisi na farko malam yace al hadisu tasi wal arba'una ba'da al mi'atayn hadisi na 249 an abdullah ibn umar radiyallahu anhuma an rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam annahu qala idha tabayya ar rajulan fa kullu wahidin minhuma bil khiyar ma lam yatafarraqa wa kana jami'an aw yukhayyiru ahaduhuma al akhara qala fa in khayyara ahaduhuma al akhara فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع حديثي دقى صحابي عبد الله بن عمر الله يددسو شيد مهي فنسا عمر بن الخطاب دقى من الله صلى الله عليه وآله وسلم yace lalle manzo Allah sallam ya ce idza tabaya ar-rajulani idan mutane biyu suka yi kasuwanci suka yi cinikayya tsakanin su fa kullu wahidun minhuma bil khiyar kowanne ɗaya a cikin su yana da zabi na ya, ya, tabbatar da kasuwancin ko kuma ya mayar da abin da ya siya kowanne yana da zabi za mu yi zabi ni da kai zan siyar maka abu kaza akan kuɗi naira kaza gashi kana ganin abin kuma na maka bayanin yadda abin yake ka yarda za ka siya to ina da zaɓi kafin malamai ta farraka matuƙar ba su rabu ba wa kana jami'a suna guri da ina da zaɓin bayan mun gama in ce ban yarda ba abin kuɗi na matuƙar ba a rabu daga inda aka siya ba ba a bar gurin da aka kulle cinikin ba kai ne ka je siyan kaya wajen mutum kasuwa sai ka siya kaya a wajen shi ka bashi kuɗin in je baka tafi ka bar wurin ba kana da zaɓin ka ce a baka kayan ka ka fasa ina fatan an gane kuma shi ma yana da zaɓin ya ce ka bashi kayansa ya fasa siyar maka suna da zaɓi malamai ta farraka matuƙar basu rabu ba kana wato jami'an suna guri ɗaya aw yukhayyiru ahaduhum al-akhara ko ɗayan su ya bawa ɗaya zabi kai da zaka sayar mai ka ce to ka yarda zan iya karban kana in ce ban siyar maka ba ya yarda shikenan ko kuma shi ya ce zan siya akan naira kaza amma da sharaɗin ka yarda zan iya maida maka in ce ban karba ban ban siya ba to wannan an ba su zabi matukar suna gurin da suka yi cinikin amma daga sun rabu fa fa in khayar ahadum al-akhara annabi sallallahu yace idan ɗaya su ya baya ɗaya zabi bata baya ala zalika suka yi cinikayyar suka kulla cinikin akan wannan sharadin faqad wajaba al-bai'u ciniki ya tabbata matukar ka bashi zabin akan cewa to ba za a dawo min da kaya ba ba za ka ce ka fasa ba matsalan yace ya yadda to kai cinikin akan haka to shikenan ya tabbata wayan tafarraka ba'da an tabaya'a idan suka rabu bayan sun kulla cinikin walam yatruk wahidun minhum albai'a kuma har aka bar wajen ɗaya bai bar kasu cinikin da aka yi ba faqad wajaba albai'u shi ma dai wannan cinikayya ta tabbata ko da ba a yi zaɓi ba kawai ka zo ka ba da kuɗi ka siya abu to idan har kuka rabu misali kamar a ce a cikin masallacin nan ne kuna zaune sai ka fita waje ka kun rabu ko to ba zai ka dawo ka ce kuma ka fasa ba jikinku ya rabu da juna ya zama kun rabu baka tare da wanda ya sayar maka din shi ma ba zai ce maka kaban kuɗi na ko kaban kayana ba na fasa shari'a ta haramta kawai ciniki ya tabbata shikenan kawai aikin gama ya gama ko hadisi na gaba hadisi al-khamsuna ba'da al-mi'ataini وفي معناه من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محكت بركة بيعهما حديث نتري بيد همسن وان دينا شيما da ma'anar wannan hadisi da ya gabata daga hadisin Hakim bin Hizam radiyallahu anhu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce albayyani masu cinikayya guda biyu su ne dai wanda ya siyar da wanda ya siya su ake ce albayyani bit tashdid malam yace an faɗi wannan lafazin haka ne min babu taglib rinjayar da abin amma a tsarin lafazin alba'i'u yana iya ɗaukar lafazin yana iya ɗaukan ma'anar mai siya kuma yana ɗaukan ma'anar mai siyarwa ina fata an gane amma akan ana yin wato babu taglib ne ko da wani ya tambaye ka akan haka albayyani bil khiyar suna da zabi masu cinikayya bi mai siya da mai siyarwa suna da zabi a tsakanin su malam ya tafarraka matakar ba su rabu ba zabin ka bayar ko ka rike aw qala hatta ya tafarraka ko kuma a lafazin cewa har sai sun rabu sun bar gurin da suka kulla wannan kasuwancin ko sun rabu daga gurin ko da ɗaya ya tafi ya bar ɗaya ne ko kuma sun tafi sun bar wurin gaba da fa in sadaka to ga wani sharaɗi kuma shi kuma wannan sharaɗin zai nuna mana wato samun amfani na wannan kasuwanci ɗin amfanin da ya shafi albarka da sauransu fa in sadaka idan suka yi gaskiya a kasuwancinsu za ka sayarwa mutum abu ka faɗa masa gaskiyar yanda abu yake kar ka mai ƙarya wa bayyana suka bayyana yanda abin yake in kuɗin abin da za ka sayar mai yana da wani aibu ka faɗa masa in yana da wani tasgaro ko wani naƙasu ka gaya masa ina fatan an gane kamar masala a ce za ka saida wa mutum mp ba ta riƙe caji ka ce masa ba ta riƙe caji ya yadda ya siya wannan shine ka'ida in ba gaya masa ba ka cuce shi ka yi ƙarya a tana rike caji a yi cajin ma zai ma kwana biyu uku wataƙila ko wuni ɗaya baya wuce in bai tambaye ka ba sai ka faɗa masa ka faɗa masa saboda kar in ya je ya gani ya ga ba abin nan ba ta rike caji ka cuce shi sadaka wa ko ba a tambaye ka ba sai ka faɗa shine ka'ida yawwa ka ce masa kaza ne wannan ai shine ana yin komai cikin warewa ke ake yi ba wani maganar rufa-rufa a ciki ba tanwihi haka kasuwanci yake yau in yana da wani aibi ka faɗa masa saboda kar ya je ga wani aibi daga baya kuma a zo a samu matsala kun riga kun rabu maga ba magana a canja a dawo da abu idan suka yi gaskiya bayyana suka bayyana aibin abun ko kuma ya abin yake burika lahuma fi bai'ihima za a sanya albarka a cikin kasuwancin matukar kana son kasuwancin kai samu albarka shago ne da kai yawo kake yi ko kuma a'a mutum ne zai ce maka yana son abu ka kawo mar ka siyar mai to ka tabbatar da farko tukunna ka dinga siyan abu mai inganci inda ba za a samu matsala ba idan kuma aka san abu yana da wata matsala kowanne irin abu ne ka faɗa wa mutum da zai siya in ya yadda a haka ya siya shikenan in bai yadda ba kuma kaga zaɓinsa ne ina fata an gane wannan shi zai janyo albarka shi yasa yanzu kake gani ana kasuwanci amma ba albarka a cikin dukiyar mutum ya tara dukiya amma ba albarka wallahi saboda ba zai iya aikin addini yadda ya kamata da ita ba shi kansa ma wani za ga ga kuɗin amma kuma baya amfana da shi albarkar Allah zai zare ta ne saboda ba gaskiya a cikin kasuwancin kwata-kwata bayan wani lokaci ma ƙarya za a yi kai tsaye irin wannan ƙarerai da 'yan kasuwa suke yi da wasu abubuwan da duk an hana wanda insha Allah za mu zo mu ji su a cikin hadisai na gaba shi yasa wasu malamai suke ganin cewa bai halatta mutum ya fara kasuwanci ma wata bai san bai karanta hukunci ba in san samu ne a ce ka karanta kitabul buyu mafi karanci ka ɗauki risala ka karanta risala ko da ba karanta ta gaba ɗaya ba a karanta maka kitabul buyu'i da rabe-raben kasuwanci da yanda yake da ya haram take iya shigowa ya riba za ta shigo ya zai zama mai albarka ya kaza in ya shiga ya bata duk ka san wannan tukunna ka fara kasuwanci sannan kuma yara ne da kai suna maka kasuwanci ya zamanto kana zaunar da su kana musu bayani saboda kai mai kasuwanci ko da kai mai dukiyar ko da ka san abu kaza bai halatta bai halatta ai ba kaza ya halatta kaza zai kawo matsala to ka dora su akai kai ka tafi wani uzuri za su iya aikata wani abin da shari'a ta haramta ai a kasuwancin to dole kaga sai su ma sai kana musu semina kana musu tajribi kenan ina fata an gane to wannan shine zai janyo abin ka ya albarka in ba haka ba kuma ba albarka kuma kana cin wani haram kenan ko tunda shari'a ta haramta shikenan kuma shi yasa haram din tana shigowa ta gurare da yawa kun gane ko to kuma an ce duk jikin da ya ginu da haram aha ku karasa zai shiga aljanna ba yawa eh sakamakon sa wuta ko ta sannan kuma addu'a za a yi ta Allah ba zai amsa ba za ga ana ta roƙon Allah abubuwa da yawa za su sako na bala'i me ya janyo cin haram cin haram din ba sai ka je ka kwace kayan mutane ba ko ka sata a ta hanyar kasuwanci zai iya shigo maka saboda kana aikata abubuwan da shari'a suka haramta a kasuwancinka dole sai mun san wannan ina fata an gane ya ce Allah zai sanya albarka a cikin kasuwancinsu wa in katama idan suka ɓoye ka gani ko ka ɓoye aibin abin ka san abin yana da aibu ka ƙi faɗa waya ce ka san tana ɗaukewa masalan kaga yawanci ana samun irin wannan a waya kusan yanzu kasuwancin waya ya zama ma wannan shine ka'idar ma kusan wannan shine wani sharaɗi na ana ce musu 'yan gwara ma ake ce musu ko 'yan jagwal yawa 'yan jagwal ka jifa to amma kuma wannan kaga idan ka je siya kai ma ka san jagwal ce kaga baka da baka da hujja garanti ka zo ka ce zaka maida yawa ba sauran magana amma in shi dan jagwal din ya zo ya siyar maka bayan kai baka san cewa jagwal bace kaga shi wannan shi za a tambaya shine mai laifi amma kai da kanka ne ka san kasuwar jagwal yanzu muka ma a garin mu kasuwanni ne kala biyu na sai da waya akwai kasuwar 'yan jagwal wanda an san 'yan jagwal ce kasuwar tsaye kenan wanda zaka in ka je ka ta- akwai dai ma- wanda suke da tebura haka sun ajiye amma kuma akwai galibi duk yawo suke kawai anan har waya sata zaka siya kuma a cikin kasuwar akwai wanda su dama an san su ana kawo musu wayoyin sata kuma akwai shugaban su na wajen duk da haka wanda inda za a samu matsala a sai da wayar sata a gurin to idan kuka je kuka kai musu rahoto da wuri kuka faɗi kalan wayan to za- zai baza bincike ne kawai kusan duk ya san ma wanda suke siyan dama ka san wani abu ne na kasuwancin su kaman kaman wani haɗin gwiwa ne suke da rufin asiri duk an san kowa kawai eh kaman kaman su ma zaka samu kaman ah, polisawa su ma galibi sun san masu sai da wayan sata sun san su yasa yanzu misali inda za a sai da za a sace maka waya masalan ko a sayo irin kaje ka kai musu ƙara ka kai kukanka ka faɗi kalan waya da komai da komai kawai su sun sani za su fita sun san waye wajen wa za su je kun ga wannan wani abu ne kawai rufa rufa ake yi to irin wannan kun ga shine zaluncin da yake shigowa kai ne zaka saida wa mutum waya ka san waya tana daukewa a'a ba ta rike caji a'a idan ba a jin magana sosai abu kaza baya yi kuma ka ki faɗa masa kawai ka saida mar kamar yadda kwanan nan nima an saida mu irin wannan wayar na je na saya a kasuwa shi wanda ya zo ana tambayin shi a wurin tana rike- a rike caji ba damuwa gwara take komai da komai to wallahi sai nake ganin cajin kamar da bibbi ma take sauka kaga fa kaga wannan rahin gaskiya ne kuma ya fa- shi kuma asali shi ba shi bane mai wanda ne zai siyan wayan wurin sa shi wanda ne zai siyan wayan wurin sa abokin shi ne kaga sai yake nema zai sa wancan kunya ba dan shi wani din amintacce ne ba a yanda na sani a a wajena kuma a wajen jama'a ma to da zan dauka cewa kila ko hada baki ma suka yi to wancan abokin nashi kaga shi ya zo ya bashi kunya ya nuna kuma cewa wayar garau take kuma aka zo aka samu matsala na ba ta rike caji aka maida masa to kun ga irin wannan shine rahin gaskiya kuma yanzu kaga mutuncin sa ya zube ko shi kansa abokin nashi wanda naje wajen nasa asali kaga shi ma wancan mutuncin sa zai zube a wajen shi dan ba ba ba, ba kasafa yanzu zai wani zai zo ya nemi waya ya ce zai nema a wajen shi ba ka nemo mana waya da Allah ko wani yana ko akwai waya a wajen ka saboda ga abin da ya faru a can in dai ba yana so shi ma ya dinga fada cikin gwarama ba kaga gaskiya rashin gaskiyan kansa zai janyo maka zubar da mutuncinka idan kowa ya san ka da haka ai wani daman shi an san shi makareci ne kar ma ka je wajen shi siyan kaya ko ma me yake sai da zai iya sai da maka kayan jabu kaya mara kyau an riga an san ka a kasuwa shikenan kaga kai kaurin suna da mummunan shaida ga kuma rashin albarka a kasuwanci to don haka sai a kiyaye ko me zaka sai da ba ya shafi wai waya ko wani ko menene da abin da za ka kira shi da sunan kasuwanci ka tabbatar idan yana da aibu ka faɗa wa mai siyan kaza yake da ina fata an gane wannan shine ka'ida ya ce idan katama suka ɓoye aibi wa kaza ba suka yi ƙarya wa juna an tambaye ka tana kaza ka ce aha ba matsala ai ba ta da wani problem kawai garau take muhiqat barakatu bai'ihima za a gusar da albarkar kasuwancin za a tafiyar da ita shikenan zai zama kasuwancin ba albarka a ciki muhika ma'ana za a tafiyar da shi uzila Mm, an ce zuhibat kenan za a tafiyar da ita buniyal majhul wai zai tafiyar da albarkar Allah madaukakin sarki ko to wannan shine ma yukhadhu min alhadith irin wannan abubuwan da ake faɗa ya kamata ku dinga kiyaye su saboda jarabawa ma yukhadhu min alhadith irin su ne za a ce ka kawo fa'ida guda biyar ƙarƙashin wannan hadisin kun gani ko an muku a innamal a'malu bin niyyat da sauransu to he kana kiyayewa na farko isbatu khiyaril majlis tabbatar da zaɓi na inda aka ƙulla kasuwanci ma'ana an tabbatar cewa akwai zaɓi kenan isbat isbatu khiyaril majlis likullin min al-ba'i wal mushtari daga mai siyarwa da mai siya kowa yana da zaɓi na ya tabbatar da kasuwanci ko ya fasa min in ba'il bai'i aw faskahi na biyu anna muddatahu gwargwadon lokacin da aka bada na zaɓin shine min hin al'aqdi daga lokacin da aka kulla kasuwancin aka kulla wannan cinikayyar ila an ya tafarraka zuwa lokacin da za su rabu min majlisin aqdi daga gurin da aka kulla wannan cinikayyar na uku annal bai'a cinikayya yalzamu bi tafarruq yana lazimta ya tabbata idan an rabu shine dai bayanin da muka yi a baya daga kun rabu shikenan kasuwanci ya tabbata cinikayya ta tabbata ba maganan kuma a dawo a ce kaza bi abdanihi ma idan suka rabu da jikinsu min majlisil aqdi daga gurin da suka kulla wannan sannan na hudu annal ba'i al mushtari mai siyarwa da mai siya law ittafaqa ala isqatihi inda za su yi ittifaki wa junansu akan cewa za su iya sarayar da kasuwancin wannan cinikayyar a fasa ba'da al'aqdi bayan sun kulla wa qabla tafarqi kafin su rabu aw tabai'a ala an la khiyara lahum ko su yi wato cinikayyar akan cewa ba zaɓi akai kawai ba maganar zaɓin cewa zan yadda ko ban yadda ba kawai ka yadda mun tabbatar akan haka sai ce lazimal aqdu to wannan kulla kasuwancin ya tabbata li annal haqqa lahu ma su ne suke da haƙƙi wa kafa mak tafaqa jaza ne suka yi ittifaqi ya halatta sun yi ittifaqi akan cewa to zan iya fasawa eh na yadda kafin mu rabu ya ga dama ana zaune ya siya kawai ba zai ce kai na fasa ba ni kuɗi na amma kun ga sabanin yadda muke mu al'adance idan ka faɗa ka yau ne ya ce ka mai walakanci ko na amma kuma dama ya na wannan kuma shi ya ga dama ya baka zaɓi zai je ka gwada zai je ya gwada ana bada zaɓi shi ma akwai zaɓin da shari'a take bada wani kwana uku kwana ɗaya biyu garanti ba shi na ke cewa zamani baman kenan garanti an baka garantin ta kwana kaza za ka je ka gani in akwai matsala za ka dawo mai da ita yawwa wannan shine ne idan suka yi ba tare da wannan ka'idar ba shi ma dai ya tabbata ha in ba ka'ida fa bayan da za ka dawo ka ce mutum baka yadda ba kawai kun yi cinikayya naira kaza na siya kaza shikenan sai ka je ka gabata rike caji ka ce baka so an cuce ka ka gani yanzu wayanda aka saida min da na maida cewa ne ya saida aka maida masa ya saida mana ba cewa muka yi ya ba mu kuɗin mu ba da ya je saida ta na siye ta dubu a jaka sha bakwai sai ya saida ta jaka sha shida kaga an ƙara faɗi jaka ɗaya kaga kuma asarar me ya janyo asarar rashin gaskiya ko ha eh yawa aha to amma ya kuka yi lokacin da aka ce na banza sun fi yawa to in na samu na banza zan dawo maka da shi ba maganan faɗuwa ake ba yanzu maganan cinikayyar ta yiwu kuma zai iya in ya dawo a karɓa ya ce maka akwai na banza akwai na kirki eh na yadda to yanzu ka yadda idan an ka samu na banza ba za ka dawo min da shi ba kenan ko kuma cewa da na yadda yana nufin cewa ya yadda ko da bai ce ba zai dawo da shi ba Aha, to shikenan ana maidowa. A inda an ce ana maidawa an wuce gurin. Ai dama ana so a samu wannan lafazin. Ana maidawa shikenan. Za ka iya maida masa. Ko shi ne. Ya su ba su sani. Shi ma da zai baka ya san na banzan ya san na kirki. Kamar irin wani abu da ake yi ne wai za a zo a ce maka wani abu suke badawa za ka tanka. Mene suke ce mara? abin a rufe yake haka zaka tanka idan ka bude duk abin da ka gani wani numba ne to abin da ka samu yawa ko bulanda ko wani waye ko to irin wannan su kan sun sani idan abin guda goma ne za a ce maka in dozin ne guda goma sha biyu i shi wannan lambobin da ake tanka to a cikin guda ɗaya ne kawai ake samun abu mai tsada wanda idan sun tayi maka lissafi kuma akwai abu kaza akwai janareto akwai inji injin nuka akwai waye to sai shi kuma wancan babban abin ila a guda ɗaya kawai ake samun shi sauran duk ya ce maka akwai ana samun kuma a irin socket na caji yar yawo kun san shi irin wannan sai to sai ga galibi kusan guda goma duk irin shi ne guda ɗaya ne kawai generator to shi kuma shi kansa mai sai da ya san inda gasket take galibi sun sani galibi ma suna cirewa masu ajiye su a gefe kawai zaɓa ke sai ce maka to kaga wannan akwai rudi a ciki wannan shi ake ce masa mai gurur sai ka je ka zaɓa kawai sai ga wancan abin kuma ya kace baka yadda ba na'am eh eh abin da yake faruwa shine kai ka san da na banzan ne ka baka yi gaskiya ba kuma shi bai da dama ya dawo maka da shi ba lalle bane kuma ka canja masa kai kuma dai ka san baka yi gaskiya ba ka yi ƙarya kenan to bari mu ci gaba babu nahayi nahayi Allah an آه عنه من البيع أي باب ما نهى الله عنه من البيع نعم من البيوع wannan babi zai magana akan abin da Allah subhanahu wataala ya haramta ya hana na kasuwanci wannan kalan kasuwanci aka hana wancan ana magana akan kasuwanci kai tsaye ba a kuma faɗi kala kaza ba ko to ana magana akan kasuwancin da ya halatta to yanzu kuma za a yi magana akan kasuwancin da aka hana irin kalan kasuwancin da aka hana an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama naha 'anil munabadhati وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى أن آه إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الرجل الثوب ولا ينظر إليه حديث دقى صحابي أبو, أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يكتوى للي من الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المنابذة يهنى تنكم منابذة ما تنكم منابذة هي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه شيني كباو متن تفا كوكم وانا أبو نكاس وانشي واندا أبن ƙa'idarsa a dunƙule yake ko a rufe yake sai an buɗa shi ko an tsaya an lura tukunna ake gane ingancin abin sai ka ba shi ka ba wa mutum ƙabla an yi ƙallibahu gabanin ya juya abin ya ga yadda yake ko ya kalli abin sosai kawai a ƙulla kasuwancin a haka manzala sallam ya hana irin wannan saboda akwai ruɗi a cikinsa wannan yana daga cikin wato bai'il gharar ciniki na ruɗi abin da baka sanya ingancinsa yake ba ina fata an gane kowane abu zai iya shiga na eh eh eh wannan shine ake cewa juzaf eh juzin to kaga dozin wannan ana iya sayarwa ba dole ba sai an buɗa ba yanda kuka yi da wajewa dama an sani kuma shi ma ya sanya kasuwancin yake yau akwai irin wannan ciniki na dozin kun san guda kaza ake sakawa to shi ne kamar irin wannan ka ba mutum kaya kayan sawa a naɗe ba tare da ya buɗe ya ga ingancin kayan ba ya ga lafiyarsu ya jujjuya su kawai shi ke na ƙulla kasuwanci a haka annabi sallam ya haramta wannan kasuwanci akwai cutarwa a ciki ga su biyun gaba ɗaya suna cirewa wannan ha'inci ne ha'inci ne yanda ya zo ka sayar da shi yanda ya zo a kamfani mana su suna ba da ɗaya ne saboda kyauta ne suke cago wannan gaskiya ha'inci ne ga mai sayarwa ka cire wai kuma za ka saida shi ma daban alhali kuma yanda ka siyo su a kuɗin guda ɗaya ka siyo sai ka raba su biyu kuma ka je ka saida wancan daban kuma shi a ka'ida haka yake a dunkule yake kaga ka cuci wancan mai sayarwa ha'inci ne wannan duk yana daga cikin abin da zai janyo rashin albarka a kasuwanci yasa kuke gani abubuwan da yawa fa da ake na rashin abin da zai cire albarka kasuwancin wallahi dukiyoyi da yawa fa kawai sai dai a hankali ba wallahi mm mm mm mm Mm. Mm. Mm. abin da yake faruwa shine kai da ka siyo ai ka siya ne don ka siyar ko ko ba haka bane to kaga da ka siyo in kaga dama ka ce ba za ka siyar ba in ka bude abin da ka samu na dozin naka ne yayi ana magana akan kai da ka siyo za ka siyar ka buɗe kuma ka saida wasu masalan irin wancan da yake magana abu ne yake zuwa guda biyu wannan da wannan da kyauta a ciki kuma haka yake ka'idarsa ake saida shi su kuma wancan suna sa kyauta ne a cikin dozin ina fatan ka gane yau wato sai ka cire ka saida wa mutane wancan kuma kai wannan ka saida wannan daban wannan shine gaskiya akwai cutarwa a ciki sai na gaba kuma mulamasa cinikin mulamasa shi kuma lamasul rajuli athauba wala yanzuru ilaihi masalar irin wannan galibi an fin shi a cikin duhu ka ba mutum kaya ya taba kawai ba tare da ya gan shi ba a duhu kawai a kulla ciniki a haka wannan ma manzo Allah sallam ya hana akwai rudi wataƙila washe gari ya ga wani waje a bule ko ya ga ashe yadin ma jabu ne ba mai kyan ba ne kun gani to kaga za a samu matsala a nan gaba shaguna su ne fa yawwa wanda yake karawa kaya kyau da daddare ana sa shi wannan duk ru- ka gani wannan yana daga cikin ruɗi to an hana irin wannan haramun ne gaskiya saboda kai ka sa wannan ne don ya ƙara kayan kyau shi mai saya sai ya zo ya ga ya ɗauki wata kala daban wanda kuma ba haka ba ne sai washe gari ko ya fita daga wajen ya je wajen wani haske na gaskiya sai ya ga abin ba haka ba ne ka ka ruɗe shi kenan ruɗi kenan na'am irin wannan kalan kasuwancin da ya magana munabaza ya daga cikin nau'in kasuwancin da zai shiga a ƙarƙashin wato bai'ul majhul bai'u shay'in majhul an sayar da wani abu da ba a san hakikaninsa ba kaga kawai jefa masa kai bai san hakikanin yadda abin yake ba kawai sai ya karba ya bada kuɗi ba a yin wannan kasuwanci ka sanya abin yake tukunna ko na mula masa kuma zai shiga ƙarshen bai'i na garar irin wancan kenan wanda malam yake faɗa a sa wannan amful ɗin mai ɗan kyau ko wanda zai ƙara kayan wani wata wata kala zai bashi daban yan kasuwa suna da dabaru mala hikimomi duk kuma shaidan ne fa yake sawwala musu wannan sawwala lahum shaitan fa amalahum ko الحديث الثاني حديثنا الحديث الثاني والخمسون بعد المئتين حديثنا الأريبي ده همسد بيو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جويا جويا أبو نعم عن أبي هريرة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاذر لباد ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إرادها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر وفي لفظ وهو بخيار ثلاثة hadisi daga abu huraira radiyallahu anhu abdurrahman bin sakhar yake cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce la talaqaw rukbana kada ku je ku dinga tare ayari da suka taho da kasuwanci da kayan haja za su siyar wa mutane shi ake ce ma tare ko da hausa hausa suna cewa tare to wannan zai iya shiga ƙarƙashin ba dole sai wanda suka zo daga wani wato gari ba misali su sun zo za su siyar da shi a yanda a yanda farashi yake a lokacin sai ku haɗu da su a gari a bayan gari kila 'yan ƙauye ne sun taho wanda in sun zo kila za su siyar da shi da ɗan sauƙi-sauƙi kaga za a samu haɓakar tattalin arziki ko kuma sai ku tare su a matsayinku na 'yan kasuwa wayayyu 'yan gari kun sanya gari yake tafiya ya kasuwa take sai ku tare su ku siya da farashi mai sauƙi a gurin su yadda za su yar muku sai ku zo kasuwa kuma ku ƙara tsada shi wannan shine talaqaw rukbana manzo Allah sallam ya hana wannan kuma mutane har yanzu akwai wanda suke yi ko kuma wannan yana janyo karya tattalin arziki saboda za a samu matsala in ana tattare irin wayannan sosai kullum zai zama kaya haɓaka haɓaka farashin kaya haɓaka yake kaso eh me kace ranka cire me ranka cire ba sai wayannan ba yawanci abubuwa da yawa mutane suna yi ya danganta an awon ko mutane kagan sun ga dama za su iya yi ba zai zai sa awu ba abin da ya shafi awu in abin da ya shafi awu ne kamar yadda yan kauye suke kawo ko ko yan wasu guraren wanda za su kawo su yi kasuwanci a nan illa za su sai da hi da sauki kai dan gari sai ka je ka tare su kafin su zo kasuwa ka siyar ka siya da farashi mai sauki ka zo kasuwa ka sayar wa mutane tsada wannan ba kyau wala ya bi' ba'dukum ala bai'i ba'din kada wasunku su yi ciniki su siyar da wani abu akan cinikin wani dan uwanka dan kasuwa yana saida wa wani wani abu wata haja sai ka ce da ka bar shi ka zo waje na zan ka samu wanda ya fi nashi kyau zan iya sayar maka da sauki sama da nashi shi kuma yana siyan na wancan bai gama siya ba irin wannan zai janyo gaba da faɗa ƙila tsakaninka da wanda shi yake ƙoƙarin siyar da nashin ka ce ai ka sa akwai wanda suke irin wannan a kasuwa yana ta kana gani kamar makwacinka ne yana ta siya yana neman rage ba a rage mai ba sai ka mai haka ka zo zan rage maka sama zan in ka zo jina za ka samu sauƙi to ba a san wannan akwai wanda ko ka dan matsasa masa da ido haka ka dan nuna mai ko ka mai da hannu wancan shi wancan mai shagon bai gani ba shi kuma yana gani zai zaton cewa zaka zaka sauƙaƙa masa sama da wannan ba a san wannan wala bi ibadukum ala bai ibadin wala tanajashu kada ku dinga ƙara farashin kaya ga wanda zai siya ko mai siyarwa za a iya ce masa ingiza mai kan turuwa ko da yake zai iya ɗaukan wannan ma'anar misali mutum ne yana siyan kaya a kasuwa ka zo ka tadda ko kuma kai ma ko ku haɗa baki da mai siyarwa sai ka ce masa sai ka zo kawai kaga kayan ka ce ka amma wannan kamar yanzu yanzu nan naga wani ya sayi irin wannan abin da naira kaza ila shi jaka biyu yake si aka ce masa yana ganin a rage masa sai ka ce yanzu kamar naga wani ya sayi jaka biyu da rabi fa a can ai haka kusan farashin yake a kasuwa kaga zaka rudu wancan kuma wannan ai nau'in mai kyau ne ma wallahi za ka rudu wannan mai siyan ya ga to ai kawai kila ai nan an masa sauki ma an ce yanzu wani ya siya jakabi da rabi shi na an ce jakabi kaga an mai sauki an mai arhama za in kai haka ba da sanin mai siyarwan ba ka aikata haramun inda sanin shi ne nan ma kun aikata haramun za ku iya hada baki da shi ba a san wannan tanaja shi kenan ƙara farashin kaya ga mai siya ko mai siyarwa ina fata an gane wannan haramun ne wala yabi' hadirul libadin kada mazauni ya siyarwa ɗan ƙauye kayansa ya mai dillalanci ko dillali kuma siyarwan da ake nufi shine ka je ka siyar da farashin da wanda inda shine zai siyar ƙasa da haka shi ma yana da kama da irin wancan talakar rukuban ɗin eh dillanci amma irin dillancin wannan ba dole sai ɗan ƙauye ba mutum ne ya zo da kayansa zai siyar sai ka karba ka ce za ka siyar masa za ka mai dillanci ko da ba dan ƙauye ba ne sai ka je ka sayar da shi farashin sama da inda shi ne zai siyar zai faka saboda kai dan wayo ne irin wannan abin da zai kawo shi ne za ka matse mai siya zai zama ba zai amfana da wani abu sosai ba kai ka zama ka iya kasuwanci kenan dan wayo ba a san irin wannan wala tusarrul ghanama kada ku yi kokarin wannan kusan ‘yan ƙauye za su fi yin wannan ko wanda suke da dabbobi eh za ku yi da shi ne a yi in kai ka amince misali kai mutum zai maka dillanci zai sai da ma kayanka duk farashin da ya sai da ka yarda shi kenan kalas amma irin wannan na badin shi ɗan ƙauye wanda yake a ƙauye yake kila ba shi da ra'ayin ya zurfafa a kasuwancin ko bai san ma yadda farashin abin yake ba a kasuwa tukunna kai kuma ɗan gari ka sani sai ka karɓa ka je ka mai dillanci ka je ka siyar da tsada ka toye masu siya ka takure su ba za su amfana da wani abin sosai ba wala tusarru al-ghanama kada ku yi kokarin tara nono a hantsar dabba a kitatsatta da wuri ana so a siyar da ita dan a ba a yi a rudar da mai siya ya ɗauka cewa ai tana da yawan nono misalin kai ne zaka sai da sanuwarka ko raƙuma to sai ka ƙi tatsan nononta ka saba tatsan nonon duk bayan kwana biyu sai kai sati baka tatsa ba don nonon ya taru da yawa yanda idan mai saya ya zo ya ci kaya wannan tana da kaza akwai wanda zaman su a halittar suna da wannan yawan nonon a wannan tana da yawan nono za a amfana sosai to wannan akwai ruɗi akwai cutarwa ga shi wanda zai siya nan ma an hana wa man ibta'aha to ina ka samu kuma matsala mutum sai ya siya irin wannan fa huwa bi khairin nazarain yana da wato mafi alkhairin ɗayan abubuwa guda biyu zai yi zaɓi guda biyu ne ba da an yi haluba bayan ya je ya tatsi nonon ya ga cewa fa a dubboge ne ba gaskiya ba ce ko in radiya amsaka in ya ga dama ya amince ya rike ya ci gaba ya rike ta kawai shikenan wa in sakhataha in ya gaba zai bai yadda ba raddaha zai iya dawo da dabbar wajen wanda ya siya wa sa'an min tamrin amma zai bada sa'i ɗaya na dabino a maimakon abin da ya tatsa shikenan kawai kasuwanci ya ya wargaje cinikayya ta wargaje ina fatan kun gane yawwa kaga dama ka rike kai da kaga an maka kaga ka gano boge ne kawai rufa rufa ne to zaka yi rike ta in kaga dama kuma ka ce baka yadda baka dawo da ita kuma ka dawo da sa'i ɗaya shikenan ya baka kuɗin ka a wuce gurin baka ji abin da aka ce ma in ya je ya tatse nonon bai kai ta gida ba sai zai tatse nonon wannan ba shine talaqar rukban din ba kaman tare shi mana da ma'ana ta tare su sun kawo su karba su ya a wajen su a farahi mai sauki sai da mutane farahi mai tsada yana da san irin wannan koya bi hadir libadi me maganan ka ka san shi shi irin wayannan kuna ji ko irin wayannan sunayen kasuwancin suna zuwa a ma'anan umumi ne yanzu akwai kalolin kasuwanci da yawa wanda za su iya shiga karkashin wannan kiyasi kawai za ka yi umumi ne wannan sai ka saka su ƙarƙashi za su iya shiga inda ya yi kama da shi illar da da kamanceceniyar kawai shi kenan shi ma ya shiga ko da yana da wata suna daban ko ta wata hanya ake yin shi daban to kawai inda yana kama da wannan kalas ya shiga ƙarƙashin sa malamin magana a'a wannan kuma wani abu ne da ba shari'a ta baka damar ka dawo da shi in ya ƙi ansa kuma wannan in ka ga dama zaka iya kai ƙaran shi saboda shari'a ta baka dama ka dawo da shi zaka iya kai ƙaran shi in ba ka kai ƙaran shi ba kuma kai wannan kai ka jiyo na'am wannan ya salam wannan ake ce masa menene ake ce mar da hausa gurdo a ba su bane um mene a a hodu hodu ake ce masa a irin hodu muke ce masa mu ba san kunan mu kuke ce mar ba wannan in dai abu abinci ne ba kyau abin da ake yi shine iddikari iddikari kake magana ibtikar da larabci kenan ba ibtikar ba yau haka ne da larabci to shi abin da yake faruwa shine wannan zaka ka siya ka aje don yi tsada ka saida a lok amma abin da ake duba shine abin ana tsananin bukatar sa a lokacin da ka boye in ana tsananin bukatar sa kuma babu shi da yawa a gari to mafi alkhairi ka fidda shi ka siyar ka boye ka kuntata wa mutane lokacin da yi tsada kuma idan za ka fitar to in za ka siyar in ya zama to abin da yawa a gari ina fatan kun gane ka ajiye shi don yi tsada to lokacin an san lokaci kaza ana yawan neman abun yana kuma farashinsa yana karuwa sama da yanda na siya a yanzu to wannan ba damuwa za ka iya amma kuma ya zamanto ba tsawala da yawa ba dan daidai misali yawanci a duk kasuwanci kusan haka ne ma kana siyan wani abun ka ajiye kamar irin su hatsin ma wani lokaci za ka siya hatsi ka ajiye zuwa wani lokaci ka siyar ko aya ko to amma gaskiya irin wannan hodin wanda suke tara abinci su ajiye lokacin tsada su fito su tsawwala wa mutane ba kyau wannan nasu wannan gaskiya akwai cutarwa a ciki na'am wa fi lafzin wani lafazi yace wa huwa bil khiyari salasan yana da zaben kwana uku shi wanda ya siya dabbar zaben kwana uku aka bashi kawai ya dawo da ita bayan kwana uku ya gani in kwana uku ya wuce kenan ba dawowa ko ba za ka dawo da dabbar ba ko da ka dawo shi ma ya ce ba zai karba ba duk da cewa ya yi maka rashin gaskiya wannan wannan akwai akwai rashin tausayawa a ciki ina fata gane kaman in ba manta ba akwai hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ana son wanda idan Allah yana son idan mutum zai siyar abu ya sauƙi shi ma wanda zai siya ya sauƙaƙa kar ya takure mai siyarwa za ka siya abin mutum kar ka takure shi ya zamanto ribar da zai ci ba wani abin kirki ba ne akwai mutane masu wayo wanda idan yi zai siyan kaya duk inda zai ya matse ka ya takure ka sai ya takure ka yanda ribar da za ka samu ba ta kirki ba ce ba a son kai haka samhan idza ba'a samhan idza ishtara ka zama haka in siyarwa za ka yi kai ka takure mutum ka siya abu jaka, jaka goma idan ka sayar da shi jaka goma sha biyu goma sha uku alhamdulillah ko ka samu riba wani sai sai da shi jaka ashirin talatin kaga wannan hamsin ko wannan gaskiya ba imani a wajenka ba ka da tausayi gaskiya eh ba hidima yawa kai kuma ba wata hidima kaiwa abun ba ba wata hidima kaiwa abun ba kan zaka ce wahalar ka yawa kaga wayanda suka fi irin wannan kasuwanci dama kaga masu masu sai da kayan yari da masu sai da magani irin magani haka kowane irin magani da me bisa shi su ma ko mutum zai je siya abu jaka ashirin sai zai sai da muku jaka hamsin ka ci dan Allah haba ba tausayi a ciki duk da kasuwanci yayi amma gaskiya baka tausaya ba baka da imani kuma Allah yana son mai tausayawa irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ka tausaya wanda suke yan uwanka kai ma Allah sai ya tausaya maka nan baka ci haramun bari ba amma ta yi yawa malam baka tausaya ba ko ba rahama a ciki ko ba rahama gaskiya ba rahama wannan iya kasuwanci ne amma kuma gaskiya ba rahama a ciki yau wannan shine idan ka samu ka siya masalan ka siya jaka 20 ka sai da jaka 40 kai hakuri a hakan ma ko jaka 30 kai hakuri wani sai ya ce sai ya ƙara akan ya ninka kuɗin abin kusan so biyu ko so uku akwai wanda aka ba mu labari irin wake ne ya siya wake ne ne ko wani abu da wanda kusan lokacin yana da daraja sosai to a yanda ake sai da abin jaka goma ake sai da shi kowanne buhu ɗaya ta yi je siya buhuhuna da yawa kusan buhu ɗari uku ne ko ɗari biyu kuma an san cewa yana tsada a gaba sai aka zo lokutan da yake tsada ana sai da shi jaka ashirin yake magana ya ce har yanzu bai kamata ya sai da abin nan ba da saura aka zo ana sai wallahi aka zo ana sai jaka talatin jaka arba'in kaga wajen nawa kenan sai lokacin zo wajen jaka arba'in yake cewa shi hakan ma kawai da zai sai da ne wannan ba shi da imani wannan mutumin kwata-kwata ba shi da imani Allah ba da tausayi ya za ka sai abu jaka goma ka sai da jaka arba'in ha ba mala ga dinga wajen su uku fa kuma haka ma yana cewa shi kawai dai zai sai da ne kawai amma so yake a samu ninkin ba ninkin ya yi arziki kawai shi ya samu arziki to irin wannan dukiyar ita ma kanta gaskiya akwai magana a kanta ka tara ta ne ta hanyar rashin tausayi baka ji tausayin yan uwanka talakawa ba wanda suke siya ko masu siya baka tausaya musu ba kuma kai kana so Allah ya tausaya maka wannan ka'idar irhamu man fil ardi yarhamukum bis sama ita muke mantawa galibi kai ne a harkokinka baka tausayawa bayan Allah kuma kai kana so kai Allah ya tausaya waye baya so Allah ya tausaya masa kana son duk abin da ka nema Allah ya baka in ka shiga wani yanayi Allah ya cire ka ya baka kaza ya ma lidufi kaza kai kuma a harka kake kuma baka tausaya bayin Allah yan uwanka musulmi to ba za ka samu wannan tausayin ba in kuma kaga Allah yana baka to istidraji yake maka akwai wani abu da ake cewa istidraji talala kenan yawa kana kana zalunci kana abuwa yaga kana samun jin daɗi kana samun hutu kana samun lafiya kana samun arziki istidraji so ake laifin ya maka yawa idan an je can kai ka sani kuma to gaskiya dole sai ko da kasuwancin ribar ta halarce to dole sai mu dinga dubawa idan za ka sayar wa mutum abu in ka ci riba yan daidai misali ka haƙura kar ka ce sai ka ci riba ƙololuwar riba ba tausayi a ciki kwata-kwata sai Allah ma nan ɗin ma sai Allah zai iya cire maka albarkan abin sai ka daidai misali ka samu shi ma wanda ka sayarwa baka takure shi da yawa ba kuma kai ma ka je siyan abu wajen mutum ka tabbatar baka takure shi yanda bai ci wata riba da yawa ba ka san mutum akwai wanda daman ka san shi kasuwancinsa na gaskiya yake baya ƙarya ya siya abin nan jaka biyar sai ya ce maka gaskiya shi jaka biyar ya siya amma ni ya siyar maka jaka biyar da rabi ko jaka shida sai kai kuma ka a irin wayanka da dabararka a haka maka ƙara neman ragi kai so kake siyar maka jaka jaka biyar ɗin nan kamar da ashirin ko da arba'in wannan kai ma ka takure shi da ko ka tsakure shi da watakila kuma an yi an cire kuɗin mota an ɗan yi wasu kuɗin masu dako an ɗauka duk da sauransu ba mata sun fi wannan abin ko kai mata ka san su akwai wayo kuma wani abin da yake wawaki wanda suke saida musu su ne ma kai ba sai ka ki saida ba dole ne ko da yake in kayan su ne fa kuma dole sai dai su din zaka saida ko bayan da ka iya in irin kayan su ne kaga ba maza bane suke siya amma abin da ya zama to ana tarayya tsakanin maza da mata ne to irin wannan kawai karka sai da musu in kaga zaka takura shine yafi sauki misali maza suna iya siya mata suna iya siya mata suna zuwa wajen ka su nemi ragi da yawa wanda za su takure ka kaga baka ci riba kawai kyale su amma in ka san kayansu ne ba inda ka iya to in baka sai da ba ma dai sai dai in ko maza suna suwa irin wanda ko a ce matar shi za ta turo shi sai mata ko zai siya wa 'ya'yansa su maza kaga na za ta buga hancin su na har bugun hancin su ake yi saboda an san maza ne ko na haba eh ba matsala zamu eh Mm. Mm. Mhm. kamar al'adarmu al'adarmu kenan yanzu to an san ba gaskiyar ne shi yasa galiban san mutane ƙarya suke yi ba a san yawan rantsuwa ma a kasuwanci kwata-kwata ba a san yawan rantsuwa abin da ake dubawa shine shi yasa fa duk matsalan da ake samu rashin yin kasuwanci akan tsarin shari'a tsarin da shari'a ta karantar yasa ake samun matsala idan za ka sayarwa mutum abu na siya abin nan kaza zan siyar ma kaza ni ma ka bar riba kaza shikenan kawai kalas ko kuma kaza zan siyar maka ba tare da ka ga mai nawa ka siya ba ni ma na dan samu wani abu amma ka sani cewa ban tsawala maka ba in kaga zaka siya ka siya an baka siya ka tafi shine kawai kaidar kasuwanci to kar ta sani mana malam kai da kake ka san harkan kasuwanci akwai matsala sosai to dole kuma bayani yana buƙatar bayani da yawa amma in za mu tafi a gurguje shikenan sai mu dinga kawo kawai matanin hadisin ba tare da bayani ba eh na'am حديثي نقبا الحديث الثالث والخمسون بعد المئتين حديث نتري بيود همسند أكو دقى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا دقى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يتي من زال سلم يا هنا أجي أتري أن آيري da suke zuwa da kasuwanci da kayan hajar su asiya kafin su iso gari ko su iso kasuwa wa an yabi a hadirun libadin ko mazauni ya siya ya siyarwa dan ƙauye kayansa fa qultu li ibn abbas sai na ce wa abdullahi dan abbas ma qawlu hadirun libadin me yake nufi da haka qala la yakunu lahu simsaran kada ya zama masa dillali saboda shi dan gari yana da wayo zai je ya tsawwala ya takure masu siya sai ka bar shi dan ƙauye ya zo ya siyar akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ku bar ku bar bayin Allah ko Allah ya azurta junan ya azurta ko ya azurta su ta hanyar junansu ka bar shi ya zo da sayarwa mutane kawai yanda ya ga dama ra'ayinsa shi ba shi da ra'ayin tsawala bar shi ya siyar a haka shikenan amma kai ka zo kai dan mai wayo ka karba wai ka zama masa dillali ka je ka tsawala wa mutane ba a san haka kawai ka bar shi ya zo ya siyar a yanda yake so za a samu tattalin arziki zai haɓaka in ya sayar wani mai tausayi shi ma sai ya siyar da rangwame kaga sai a ta samun in ba an samu irin yan kasuwa masu matse jama'a ba nan yi akwai yan kasuwan da in kana arhama za a yi ta kokarin maka kulumboto a yi ta maka shari yanzu a garinmu akwai wani abu da ya taɓa faruwa wani ya zo wani mutum ya zo da harkar kasuwanci sosai ba ɗan garin ba ne kawai sai ya zo yake sai da wasu abubuwa a farashi mai sauƙi wanda daman kuma abin suna sauƙi mu yan garinmu kamar irin tsarin garin nan naku ne suna da tsawalawa wajen kasuwanci sai dai ku dan yakuri kusan kusan haka ne akwai wanda suke da haka to kawai in gaya maka shikenan kawai sai yazo yana saida da sauki abubuwan da yake saida ga sai a kasuwa an kaje su suna tsawalawa sai zama nashi da sauki kuma haka ma kaga yana cin riba shi kawai yana karɓar riba daidai gwargwado ne yana da taimako mutum kawai yan kasuwan garin nan suka haɗe kai suka je suka samu sarkin garin gashi gashi gashi gashi dole ka suka yi sanadiyar barin shi garin ka ji mugunta fa sun yi wa yan gari mugunta suka yi sanadiyar ya bar garin to akwai irin wayannan wannan in an ga kana dan sauƙaƙawa sai a dinga jin haushin ka a nemi a maka sharri ma wasu har wani tsafa tsafa za su je su maka saboda kai mai sauƙi ne harkar kasuwancin ka su kuma yan tsawalawa ne ba sa son wannan الحديث السابع الرابع والخمسون بعد المئتين حديث نتري بيو دهم سند هدو لقى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال آه، نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته حديثي دقى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتي من ذلك سلم يا هنا تنكير دن دن to yanzu in fasara muku abin ne dan dan ta dan dan raƙumi da ke ciki habal habala al cikin ciki za a ce to cikin ciki to kaga eh, habala shine abin da yake cikin shi ma ɗansa ka ji wani wani rudi fa kai ne zaka zo mutum zai sayar zaka sayar da taguwarka tana da ciki masalan to shi wanda yake dan da yake cikin idan an haife shi in mace ce ta girma ita ma ta ɗau ciki ta aihu to wannan ɗan ka siya wannan akwai rudi a ciki saboda ba ka- ba a san gwargwadon lokacin ba kuma zai iya yiwuwa a haifi ba nan ba mace ba za iya samun matsala ya dan ma ya mutu ko kuma ya zama an yi bari da sauransu to wannan an hana wannan cinikayyar wa kana bai'an yatabayahu ahlul jahiliyati yan jahiliya suna irin wannan cinikayyar kana rajul yabta'u al-jazura mutum sai ya siya raƙumi raƙuma ila an tuntija naqatu har zuwa lokacin da za ta haifi taguwa summa tuntaju allati badaniha ita ma a haifi wanda take ciki shine kaman bayanin da muku ila innahu kana yabi'u sharifa ila aka ce abin da ake nufi shine mutum ya sai da asharifa wa hiya al-kabiratul musnina ita ce taguwa da ta kai shekara hudu a a ɗaya daga cikin maganganun ibn habib da abdul wahab wata magana kuma kamar yadda ya zo a sharhin zarkani na muwatta ya ce ita ce wanda ta shiga shekara ta uku wata magana suka ce kuma ta shiga shekara daga shekara ta uku ta shiga shekara ta hudu irin wannan tagwar ita ake cewa musinna za a sai da tabi na tajid janini da dan dan tayin da allazi fi batin naqati wanda yake cikin taguwar wannan shine dai kusan yanzu ina ga ai ba za a irin wannan ba kun san dai ko mutanen shekara hudu manganu ne da malamai wasu sun ce wanda ta cika shekara hudu cif wasu kuma suka ce a wanda ta gama uku ta shiga ta hudu wasu kuma suka ce wanda ta shiga ta uku wasu kuma akwai ma magana da na gani suka ce wanda ta cika shekara biyu kaga ta cika ta biyu tana kokarin shiga ta uku kenan to wannan dai dai yanda eh, wato suka bada ibarorin babu nahi an bai thamari thamarati qabla buduwi salahiha wannan babi zai magana akan hana sai da ɗan itace gabanin wato nunarsa ko ingancinsa ya tabbata ya bayyana yana ɗanye ba a sanya zai ga kasance ba kila za a iya samun matsala annoba ta same shi ya ɓaci ko kuma zai nuna zai yi kyau duk ba a sani ba to ba a so a sai da shi a haka illa akwai wanda aka ɗan togace عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى البائع أو المبتاع يا هنا أسيدا النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا أسيدا دان إتاتي حتى يبدو صلاحها سي واتو إنغنشن تا كونو ننسى يا بينا حت- نهى البائع يا هنا ميسير والمبتاع دا ميسيا kai karka siyar kai ma an za a siyar ma karka siya la darara wa la dirara kenan الحديث السادس والخمسون بعد المئتين حديث نقري بيو ده همسن شدة daga Anas dan Malik radiyallahu anhu yace manzo Allah sallama naha an bai'i thimari ya hana a sai da yan itace hatta tuziya sai ya nuna yayi kyau kila wa ma tuzihi qala hatta tahmurra tahmarra aw tasfarra har yayi ja ko yayi fasfas shine kaman dabino kenan sai ce a ra'aita idza mana Allahu thamarata to ya kake gani idan Allah ya hana dan itacen ba a samu ba ya ɓaci annoba ta same shi bima yastahillu ahadukum mala aki to da me dan uwanku zai halatta cin dukiyar dan uwansa ka sai da masa bai nuna ba bai gama yin kyau ba kawai sai ya ɓaci ina fata an gane sai annoba ta samu abin ko eh, wasu tsuntsaye suka zo suka cinye to kinan kai kuma kana ganin ka halatta dukiyar sakaci akwai dan cutarwa na shi ma alaikum salam mm. mm. mm. ah lafiya lau kace ba su nuna ba eh eh eh gaskiya ba su nuna ba ba ah idan ya yadda ko na kai kai da ka siya ko Mhm. ah ana wani aiki shi kace fa hato wannan kuma ana wani ai san aikin da za kai man ka siya ka san aikin da za ka yi wannan shine الحديث السابع والخمسون بعد المئتين حديث الريبيو ده خمسين ده شدة ده عبد الله ده عمر رضي الله عنهما قال يتي نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن المزابنة عن النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا تنكية مزابنة كما يند إمام المازني يكي تشوى معنى المزابنة شيني سيد وانا أبو sananne da abu da abin da ba a sani ba ka ba da wani abu sananne kamar dan itace ne wanda yake nunanne gyararre ka ba da shi da wani abin da dan itacen da ba bai gama tabbata ba ba a sanya yake ba wannan shine ko kuma bai'il majhul bil ma'lum ka ba ka ce ka ba da wani abu wanda yake baya nan masalan da kuma abin da za a baka sananne aka si kenan cinin kifi a ruwa ko haka da Hausa ke ta cinin kifi a ruwa kaga ba san kifin ya yake bai fito ba kaga an sai akwai wanda suke irin wannan cinikin kifin fa za ko da yake za a sai za a sai kifi a cikin kwami ko a cikin ruwa a ce an siyar maka kifi waje kaza kawai ku yi ciniki ba a san adadin kifin ya zai zama ba kwando nawa zai zama ba duk ya haramta za a iya cin riba za a iya faduwa duk ya haramta wannan za ga mutane suna yi an yabi a wahi an yabi a samara duk wannan a dinga kiyaye sunayen wannan kasuwancin an gane ko saboda ya bushe a hau? Aha, ina jin ka. Za a ƙiyasta ne idan za a sai dama. An san tabbas zai kai kilo kaza. Ko? Akwai wannan sun kala su ya ce zai kai kilo kaza wannan kaza kaza to sai a yi wannan cinikayyar da sanannen abu. Yawwa wahi an yabi a samar ha'itihi mutum ya sai da 'yan itacen lambunsa. In kana nakalan, masalan a ce dabino ne bi tamrin kailan da dabino wanda yake gyararre ma'auni a kawo ma'auni a auna shi a cikin kayan awo shi kuma wancan a jikin ɗan itace bai halatta ba shi ne muzabanan ko kaga wancan da yake jikin itace ba a san nawa zai yi ba sai ka sai ka bada ka bada wannan kuma wanda yake ya nuna an auna shi an auna kwano kaza kwano biyar masalan kwano uku sai ka sai da wani na sama wanda kila ta yiwu ya fi kwano uku ta yiwu kuma kaga jinsi da jinsi ne an samu tafaduli ko an samu riba tafadul ko wannan kenan ya karɓi kuɗi ya cinye kamar ya kenan ban gane ba gwalle gwalle aha o ka ce za ka sai da wakenka ka daure wannan shi ma akwai hukunce hukunce da ragi kuma ka za iya samun matsala a samu gwargwada yanayin kuɗin ya fi kawai haɓaka kawai faɗo shi ne za a iya samun riba ɗin ta shigo haɓaka ne ma ake samu ko shi ɗan dabara ne a yasan za a iya samun haka na eh ci ba daɗi lalle ba ci ba daɗi na'am wa in kana karman idan kuma inabi ne an yabi'ahu inabi wanda yake danye kenan bi zabibin ya sai da shi da bushe da bushashe kailan a aune wa in kana zar'an in shuka ce kuma an yabi'ahu bi kaili ta'amin da awun abinci wanda yake ya zama abinci za a iya ci naha an zalika kullihi duk annabi sallallahu ya hana wa'annan duk wani kasuwancin da zai iya shiga karkashin wannan duk an hana shuka ce ga ta nan kamar yadda ka faɗa sai a kawo aunanne kuma a ce ka ba da kwano biyar an kuma siyar maka wannan shukar wanda shi kuma a shuke yake ba a cire shi an ga nawa zai yi ba wannan shay'in ma'lum bi shay'in majhul kenan wancan majhul ne ba a san yawan shi ba ya nawa zai zama ta yi a samu fifiko ilai je a rorewa kyan ko kuma a yanke shukar kai ka bashi kwano biyar shi kuma ya samu kwano shida ko bakwai ko kuma ka bashi ya baka kwano biyar dan kuma shi kuma ya samu kwano hudu kaga an zalunce shi to shine duk an hana wannan الحديث الثامن والخمسون حديثنا نعم والخمسون بعد المئتين نسنة ريبيو دا همسن دا بتقص عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال يتي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة أنه سلم يهنا مخابرة مخابرة شيني كباو متنقونا ينوما dan ya noma ta aka samu amfani sai a raba amfanin gida uku ka bashi daya ko a raba hudu ka bashi daya sulusi ko rubu'i an hana wannan ina fatan kun gane ka ba mutum gonar ka ya noma shi manomi ne kai ne mai gonar ya noma ta yi komai idan an samu amfani an girbe an yi komai an tara shi sai a raba abin gida uku ka bashi ɗaya ko ka bashi ɗaya bisa hudu wani shi ake ce mun mukhabara an hana wannan yin mukhabaran nan wal muhaqala muhaqala kuma shine a sai da alkama a jikin zangarniyarta da kuma wanda take jararriya ba ba wannan abubuwan a jiki ba yayi yayi a jikinta wa anil muzabana da kuma muzabana wannan mun karanta shi a bayan zugo wa an bai istamarati da kuma sai da dan itace hatta ya budu wa salahuha har sai an tabbatar da ingancinta wato da nunanta Allah tuba illa bid dinar kuma kar a sai da ta sai da dinari wa dirham da dirhami a bada kenan illar araya sai dai kasuwanci na araya shi kuma kasuwancin araya shi ne kai za ka saida wa mutum za ka ba mutum ɗanye ne yana buƙatar ɗanyen a lokacin kuma shi ma ana amfani da shi ɗanyen kuma a karɓi wanda yake bushashe ina fata an gane wannan shine ake ce masa araya shi wannan idan mutum yana da buƙata shi ma sai kuma a kwatanta cewa zai kai kaza wanda yake ɗanyen a jikin bishiyarsa sai mu mu auna mu gani zai iya kai kwano kaza kai kuma sai a ɗauko bushashe a bada ya baka bushashe matsalan in dabino ne zai shi kuma zai amfani da ɗanyen dabinon shi ma to shi ma akwai ƙa'idarsa akwai hadisan da suka zo a gaba kar ya wuce ausiki biyar kar ya wuce ausiki biyar daga ausiki biyar zuwa ƙasa duk wanda zai rike shi a matsayin fakiha ya isa wannan kamar wanda ka ce na mangoron nan kaga zai kawo nunannen mangoro zai baka kwando uku masalan sai a ce to wannan bishiyar shi kuma yana buƙatar ɗanye saboda akwai amfani da zai da shi buƙata ce wannan ta janyo to sai mu kwatanta mu gani mu kiyasta mangoron da yake jikin wannan bishiyar zai iya kaiwa kwando uku an tabbata eh zai kai zai kai shikenan kawai to idan yawan kwando uku nan bai wuce ausiki biyar ba ba matsala in kuma ya wuce ausiki biyar shi ma an haramta wannan shine wannan bai'ul araya suke ce masa bai'ul araya to wannan an halatta ba damuwa shi ma bukata ce take janyo ayi ausiki nan ba mun yi maganar shi a baya ba nawa ne ausiki ausiki guda ɗaya tiya arba'in tiya arba'in ko sittin tiya sittin tiya sittin so biyar nawa ne ba ɗari ɗari uku ba to shi ne kada ya wuce kwano ɗari uku ko duk wanda za a riƙe shi dai a matsayin fakiha ya wuce kwano ɗari uku ai ya fi ƙarfin fakiha kuma ya lokacin ya yi na'am almuhaqala almuhaqala muhaqala shine hintatu fi sumbuliha bi hinta alkama a jikin zangarniyarta a saida ta da alkamar da take a girbe hadisi na gaba hadisin 259 daga abi mas'ud al-ansari ana sallama anha an samanil kalbi annabi sallam ya hana kudin kare cin kudin kare a sai da kare kawai ake nufi wa maharil baghi da sadakin karuwa haka ake ce masa kaga ga wanda aka faɗa sadakin karuwa karuwa ta yi karuwanci an ba ta ladan karuwancin ta haramun ne wannan cin yayin cin wannan kudin ita ma wa hulwanil kahin da ladan dan duba ladan da ake ba dan duba dan tsubbu ko yayi duba yayi tsubbu dan abin da ake bashi wannan haramun ne kudin saboda ana neman arziki ne ta hanya mai kyau ba wanda shari'a ta sharhanta in ta yi bayani akai bai halatta mutum ya ci wannan kudin ba حديث نقبا الرافع بن خديج أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث kuɗin kare datti ne wa maharul baghi kabisun shi ma na karuwa datti ne wa kasbul hajjami khabithun abin da ake bawa mai yin ƙaho shi ma datti ne amma malamai sun yi saɓani a kai hajjamu Na'am. malamai sun yi saɓani akan wannan abin da ake nufi shine wannan sana'a ƙasƙantacciyar sana'a ce wannan kuɗin ƙasƙantaccen kuɗi ne ta ɓangaren karɓan ba ta ɓangaren halas ne sana'ar amma ƙasƙantaccen abu ne ka yi ƙaho ka yi waye a baka ɗan ladan da za ka yi aikin nan ka ci shi ake nufi anan shine sai ka bi su dan anan yayi magana ikhtilaful ulama sosai malamai sun yi saɓani akai yace ba'ifa ta malamai wasu wani yanki na malamai wasu jama'a ta malamai sun tafi akan cewa haramun ne saboda wannan hadisin an gane haramun ne kai tsaye saboda kuma hadisin abu huraira annabi sallama ya hana cin wannan wato kuɗin mai ƙaho ahmad ya rawace shi sai ce wa zahaba ba'd ulama ila annahu halal wasu malamai kuma sun tafi cewa kai halal ne لأن أحاديث النهي منسوخة بإطاع النبي صلى الله عليه وسلم أجره suka ce hadisin da suka yi hani din an soke su an yi naskin su an shafe su da hadisan da suka zo saboda annabi sallama shi ma ya an mai kaho ya bada to wannan bada wanda yake kenan yana nufin cewa ya halatta an soke walakin sai dai malai yace an nasku ya taju ila ma'rifatil mutaakhir min al adilla shi nasku kafin a ce abu kaza ya shafe hukuncin kaza to ya kamata a san wanne ya fara gabata ina fata an gane a san wanne ya fara gabata shin magana da annabi sallam yayi na hanin ya faɗe ta ne kafin a masa ƙaho ya bada ko bayan an masa ƙaho ya bada kaga idan bayan an masa ƙaho ne ya taɓa bada kuɗi daga baya kuma ladan aiki daga baya sai zai ce kuɗin wannan da ake ba har kabis ne to kaga ba maganar nasku idan kuma a'a sai bayan ya faɗi magana ne kuma daga baya da aka masa ƙaho taran ya bada lada to yana nufin kenan ya halatta sai a ce wannan ya shafe dan ayoyin qur'ani ma da yawa akwai irin wannan wani hukunci ya shafe yasa Allah ya ce ma nan sakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha na'am sai ya ce wa ahsanu ma yujma'u bihi baina adillatil fariqaini an yuqala lamzul khabisa mafi kyawun abin da za a hada tsakanin maganganun guda biyu shine za ka kama akwai cin karo da juna ko can ya ce kar a yi nan kuma an ce ya bada sai ce kama tsalaku alal muhrim yutlaqu aidan ala shay'ir radi'i idan an ce abu muhrim an hana an haramta shi a misali aka ce abu khabith ne ana faɗan shi ga abin da an haramta shi sannan kuma lafazin har ila yau ana faɗan shi da ma'anan abin da yake kaskantacce radi ba wai wani abu mai ɗaukaka ba maɗaukakin abu da za a yabe shi a kaskantaccen abu ne shi ma ana iya ce masa khabith an ku gane idan an ce kaskantacce ba ana nufin haram ba abin da dai ba da wata daraja dai wanda har za a yauwa ba da ta daraja ba ba haka kaskantaccen abu ne shi ma ana iya ce masa khabith wal kasabu dani'i sai a ce wannan kasuwanci ne wanda yake kaskantaccen kasuwanci ina fata an gane wasan mashari'u as-sawma wal basla khabithaini idan muka lura za mu ga a qur'ani an samu cikin suratul baqara inda Allah ya ambaci as-sawm wal basal albasa da tafarnuwa a matsayin khabith wala tayammum la khabitha minhu tunfiquna kada ku nufaci wanda yake khabith khabith shine anan wayannan as-sawm wal basal bayan kuma halal ne cin su amma khabith ne an yi amfani an yi magana akan sauran abubuwan da aka wato azurta su bani Isra'il da su fa tasmiyatul kasbul hijami khabithan idan aka yi sawa wato kudin da za a bawa ko kudin da za a ba mai wanda ya kaho khabith nan da ake nufi min hadal babi to ta wannan babin ne na cewa kaskantaccen dai abu ne kawai ba wai haramun bane li'annahu maksabun dani'in saboda kasuwanci ne wanda yake kasance min mihnatir zariya kawai kasuwanci ne wanda ba wani mai daraja ba a ce kawai kaho kake zuwa kai wa mutane a baka ladanka ina fatan kun gane wannan shine abin da yake nufi ita kuma shari'a da'iman tana kwadaita da mutane ne akan abubuwa madaukaka masu daraja wal makasib at-tayyiba sharifa da kasuwancin da zaka yi wanda yake tsarkakan kasuwanci mai dadi mai daraja fa yakunu kasbul hijami khabithan min janibil akhzi akhir ta bangaren shi mai karban kamar wani kaskanci ne a wurin shi wannan kasuwancin ma annahu halal lahu tare da cewa halal ne in ya karɓi kuɗin ba bai ci haramun ba wannan shine dai tafsirin da malamai suka yi akai dan karka je ka samu wanda yake kaho ka ce yana cin haram an ce khabis an hada su da su maharul bari da samanul kalbi insha Allah zamu dakata anan mun zo bakin babi mako abinda muka faɗa daidai dacewa ce daga Allah subhanahu wataala Allah hada mu aladan wanda muka kuskure kuma karancin ilimi ne Allah ya fi mana subhanakallah la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik kai ina ka Ya rasa?
tsara